بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين
kamar yadda na faɗa wannan littafi ne mai suna irshadul afham ila ma'arifati qawa'idil islam wato shiryar da fahimce-fahimcen mutane ila ma'arifati qawa'idil islam ya zuwa sanin abubuwan da suke yanke musuluncin mutum ma'ana abubuwa ne wanda da duk wanda ya yi su ko ya yi ɗaya daga cikinsu an gane to zai fitar da shi daga addinin musulunci aha wanda za su yi rikodin su kana بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام الردة أقام الردة هكنت هكنت الردة وكنت وكنت الردة سوم سوء سؤالي سؤالي ما هي الردة ما هي الردة ميتيتي ردة ميتة الردة جاء جاء جوابي جوابي الردة الردة abin da ake kira ridda أبن دعي كرا ردة iya kufurul musulmi هي كفر المسلمين ita ce kafirtar musulmi Ita ce kafirtar musulmi, ay khurujuhu anil islami ai horo zuwa da islami, ay fitarsa daga musulunci ai fitarsa daga musulunci, liqaulillahi ta'ala kawulin layi ta'ala, dan fadar Allah madaukakin sarki dan faɗar Allah maɗaukakin sarki, wa man yartadid minkum an dinihi wa hanyar da limin kuma addini, duk wanda ya fita daga addininsa wanda ya fita daga addininsa, wa man yartadid minkum an dinihi wa hanyar da limin kuma addini.
duk wanda ya fita daga addininsa na musulunci Duk wanda ya fita daga addininsa na musulunci, fa ya mutu baya mutu har ya mutu har ya mutu, wa huwa kafirun wa huwa kafirun, shi yana mai kafirce wa Allah shi yana mai kafircewa Allah, فأولئك هبطت أعمالهم faulaika bidat a'maluhum, to waɗannan ayyuka sun- sun ɓaci gaba ɗaya to wa'annan ayyukan sun haɗu gaba ɗaya, to waɗannan ayyukansu sun ɓaci gaba ɗaya to waɗannan ayyukan su sun faɗu gaba ɗaya, fi duniya wal akhirati fi duniya wal akhirati.
a duniya da lahira a duniya da lahira fa'ula'ika ashabun nari wa ulaika ashabun nari kuma waɗannan su ne ‘yan wuta kuma waɗannan su ne ɗan wuta hum fiha khaliduna kun fiya khaliduna kuma masu dawwama a cikinta har abada kuma masu dawwama a cikin har abada so su su'ali sa'ali ma aka samun riddati ma aqsamur rijati nawa ne kashe-kashen ridda nawa ne ka taka ridda ja ja jawabi jawabi watan kasimun riddatu ila arba'ati aka samin riddata kasu kashe kaso hudu al'ula al'ula ta farko ta farko riddatun fil i'tiqadi riddatun fil i'tiqadi ridda wacce ake kudircewa a cikin zuciya ridda wacce ake kudurcewa a cikin zuciya riddatun fil i'tiqadi riddatun fil i'tiqadi
ridda wacce ake kudircewa a cikin zuciya ridda wacce ake kudurcewa a cikin zuciya riddatun fil i'tiqadi riddatun fil i'tiqadi ridda wacce ake kudircewa a cikin zuciya ridda wacce ake kudurcewa a cikin zuciya ka an ya taƙi da fi kalbihi ma yukhrijuhu min al-islami فأيا سيد في قلبه ما يخرجه من الإسلام kamar ya kudirce abin da zai fitar da shi daga cikin addinin musulunci a zuciyarsa kamar ya ƙudurce abin da zai fitar da shi a cikin addinin musulunci a zuciyarsa.
asaniyatu Asaniyatu ta biyu ta biyu riddatun fil aqwali riddatun fil aqwali ridda wacce take cikin zantuka ridda wadda take cikin zantuka ka an ya kula ce an yi min al-islami فأن يقول شيئا يخرجه من الإسلام kamar ya faɗo wani abu wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci kamar ya faɗi wani abu wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci asalisatu as-salisatu ta uku ta uku riddatun fil af'ali riddatun fil af'ali ridda wacce take cikin ayyuka ridda wacce take cikin ayyuka ka an ya fa'ala shay an yukhrijuhu min al-islami ka an ya fa'ala shay'an yakhrujuhu min al-islami kamar ya faɗo wani abu wanda zai kamar ya aikata wani abu wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci kamar ya aikata wani abu wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci الرابعة تهد الرابعة تولوا
ردة الترك ردة الترك ردة الترك ردة الترك ردة wacce take cikin ƙin yin wani abu a cikin addinin musulunci ردة wadda take cikin kin yin wani abu a cikin addinin musulunci ka an ya turka fela shay'in Ba a iya turka dina shay'in kamar ya bar aikata wani abu kamar ya bar aikata wani abu yajibu fi'luhu fil islami ya ji mutum hujjar islami wanda aikata shi ya zama dole ne a cikin addinin musulunci wanda aikata shi ya zama dole ne a cikin addinin musulunci أعاذنا الله من هذه الأربعة أعاذنا الله من هذه الأربعة Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa guda hudu Allah ya tsare mu daga waɗannan abubuwa guda hudu.
an gane ko ridda asalin abin da ake cewa ridda shine mutum musulmi an gane ko namiji ko mace hakan nan ya fita daga cikin addinin musulunci ya ce ya daina shi ake cewa ridda an gane ko shi ake cewa ridda to wannan riddan nan mutum musulmi yana musulunci ya ce ya fita namiji ko mace to suna faruwa ta hanyoyi guda hudu kun gane shi ne aka ce ridda ɗin ta kasu zuwa kaso hudu ridda ta farko wacce a zuciya mutum ya kudirce kurum kun gani a zuciya mutum ya kudirce kurum shi dai bai fito ya yi wa mutane cewa ya fita ba an gane kuma bai aikata wani abu a aikace wanda za a gane cewa ya fita ba kun gane ko kuma a haka ba a gan shi ya ƙi yin wani abu wanda shi yinsa dole ne musulmi ya yi ba a a haka ana kallon kamar ana tare da shi yana yin abubuwa amma da shi a zuciyarsa kurin ya kudurci duk wannan abin da ake kurin shi dai yana yi ne don yana tare da mutane kun gane amma a zuciyarsa kurin shi ya ce wannan wannan abun ya daina shi a zuciyarsa ba wanda ya sani sai shi wannan a fili a nan duniya zai gaba rayuwa sai a tafi cewa musulmi ne amma a zuci ba haka bane Allah shi ya san kuma ba haka yake ba shi wato a nan duniya za a yi masa hukunci irin yadda ake wa musulmi amma in ya je lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya san shi yawwa tunda kun riga kun karanta karatu innamal amalu linniyat kowa rayuwarsa gaba daya yana dogara ne da niyya ko mun riga mun san wannan mun karanta a cikin razufi sibiyan cewa inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah yana duban zukatanku ne kurum ina fata an fahimci wannan to wannan ridda wacce take cikin kudurcewa a zuci wannan zuciya ba wanda ya san abin da yake zuciyar mutum sai Allah subhanahu wa ta'ala an min wannan na ɗaya sai ridda kashi ta biyu ita ce ridda wacce take cikin zantuka shine mutum ya furta a fili cewa da yana musulmi ne an sani amma kullum rana tsaka ya furta ya ce ya fita daga addinin musulunci da magana ina fata an gane yau to wannan ita ce kashi ta biyu wannan dama da an faɗa kowa zai ji kowa zai ji Eh, da an faɗa kowa zai ji ridda kashi ta uku ita ce ridda a cikin ayyuka ai kun gane riddatun fil af'ali ridda a cikin ayyuka shi wannan ba kudicewa ya kurin a zuciyarsa ba ba kuma faɗa ya yi kowa ya ji ba amma a aikace aka gani ya yi wani abu wanda ƙa'ida duk wanda ya wannan kurin ya fita daga addinin musulunci a riƙe min wannan na hudu shine riddatu tarki ridda ta bari wato in aikata wani abu wanda a ka'idar musulunci duk musulmi dole ne a ga yana aikata wannan abu to shi shi bai faɗa a fili cewa ba zai yi ba shi kuma a aikata ba gan shi ya aikata wani abu saɓanin yadda musulunci ya ce a yi ba an gane amma dai kuma a aikace ba a kallon yanayin abin da musulunci ya ce kun gane wato wannan yana hadawa da na cewa a zuci gaɓoɓinsa ya zama ana kallon sun yi tsit gabarin yin abin da aka ce a yi an ce a tashi a yi sallah shi bai ce ba zai sallah ba amma kuma ba a kallon yana sallah an gane ko a ɓoye ko a fili ba wanda ya taɓa ganin ya yi sallah amma ko shi bai ce ba ya yi ba na fata ko rike mun dan za ku yi kune in kun je kun karanta mutane za ku yi musu bayani shi yasa nake bayanin dan ku ji ina fata an gane yawwa to wannan yaƙi baya karanta qur'ani ba to ganin yana karanta qur'ani ba baya sallah ba to ganin yana sallah ba in azumi ya zo shi ba ganin yana yin azumi amma bai furta cewa ba zai yi ba an gane yau saboda abin yana zuciyarsa to waɗannan guda hudu su ne kashe-kashen ridda wanda ya yi duk ɗaya daga cikinsu to yana iya zai fita daga addinin musulunci ina ba ta rike min wannan yau an fahimta su su'ali wa ma hiya asbabuha wa ma hiya asbabuha menene sabubbanta menene sabubbanta ja ja jawabi jawabi wa asbabur riddati kasiratun wa asbabun riddatu kasiratun sabubar ridda suna da yawa sabubbun ridda suna da yawa falakin la nastati'u an nadhkuraha kullaha walakin la
ba za mu iya ambatan su gaba ɗaya ba sai dai ba za mu iya ambatar su gaba ɗaya ba wata na zukuru ba da wasa na zukuru ba da sannu za mu ambaci wasu daga cikinsu sanni za mu ambaci wasu daga cikinsu ala wajihil misali ala wajen misali a bisa fuskar misali a bisa fuskar misali likai na hafaza anfusana ya bayyana baza an fusana domin mu kare kawunanmu domin mu kare kawunanmu min alwuqu'i fiha min al'ukuri biya daga afkawa a cikinsu daga afkawa a jikinsu minaha ina yana daga cikinsu yana daga cikinsu al'ishiraku billahi ta'ala al-ishraku billahi ta'ala haɗa Allah da wani abu a wajen bauta da Allah da wani abu a wajen bauta na'udhu billahi minha a'udhu billahi minha muna neman Allah ya tsare mu daga gare ta ina neman Allah ya tsare mu daga gare ta qala Allah ta'ala qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah madaukakin sarki ya faɗa إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به حقيقة الله بايا غفرت أحد وانا أبتا لدشي أوجن بوتا حقيقة الله بايا غافر سعادة وانا أبزار لشيء وجن بوتا ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك أما ينا غفرت ليفن دبي كي والنمبا أما ينا غافر سليف دبي كي والنبا لمن يشاء لمن يشاء غوان ديسو غوان ديسو سورة النساء آية 48 وقال الله تعالى وقال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa, Allah madaukakin sarki ya faɗa innahu innahu cewa yadda lamarin yake cewa yadda lamarin yake man shirik billahi man yushrik billahi duk wanda ya da Allah da wani abu a wajen bauta.
duk wanda ya da Allah da wani abu a wajen bauta فقد حرم الله عليه الجنة faqad harrama Allahu alayhi al-jannata حقيقة الله يا حرمت متشقى الجنة haqiqa Allah ya haramta masa shiga aljanna ومأواه النار wa ma'awahu an-naru كما مقومر سوتا kuma makomar sauta فما للظالمين من أنصار wa halin zalimin min ansari الظالمي باس بدمتي مكا والنرانر azzalimai ba su da mataimaka a wannan ranar.
سورة المائدة آية سبعين بيو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا من Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa.
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'iri.
yanzu ba na ba ku labarin laifin da ya fi kowanne muni ba Yanzu ba na ba ku labarin laifin da ya fi kowanne muni ba.
talatan Salatan.
har ya faɗa haka har sau uku Har ya faɗa ba har sau uku.
qalu bala ya rasulallahi قالوا بلى يا رسول الله sai sahabbai suka ce ya manzan Allah sahabbai suka ce ya manzon Allah
qalu bala ya rasulallahi قالوا بلى يا رسول الله sai sahabbai suka ce ba mu labari ya manzan Allah sai sahabbai suka ce ba mu labari ya manzon Allah qala qala sai manzan Allah ya ce sai manzon Allah ya ce al-ishraku billahi al-ishraku ku billahi haɗa Allah da wani abawa zan bauta ana Allah da wani bawa zan bauta al-ishraku billahi al-ishraku billahi shine haɗa Allah da wani abawa zan bauta shine hada Allah da wani bawa zan bauta wa uququl walidaini wa aqul walidaini da saba wa iyaye da saba wa iyaye wa kana muttaki'an wa kana mustaqian da ya kasance a cingide lokacin da ya faɗi waɗancan kalmomi da ya kasance a cikin ɗaya lokacin da ya faɗi waɗancan kalmomi wa kana muttaki'an wa kana mustaqian da ya kasance a cikin ɗaya lokacin da ya faɗi waɗancan kalmomi fajalasa fadarasa sai ya zauna daidai sai ya zauna daidai faƙala faƙala sai ya ce sai ya ce ala ala ku faɗaka ku faɗaka wa ƙaulu zuri wa ƙaunar zuri da zancen banza ala ala wa shahadatu zuri la la yukarriruha حتى قلنا ليته سكت رواه البخاري ومسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك Aha. رواه مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليسير من الرياء شرك رواه الطبراني والحاكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الأصغر إياكم والشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقول الله تعالى زي فدا يوم يجازي العباد بأعمالهم ranar da zai saka wa bayi da ayyukansu ya Allahu ta'ala yau mai jazil ibada bi amalihim izhabu izhabu izhabu sai ku tafi izhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum fi dunya fi dunya fanzuru sai ku yi duba fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an hal tajiduna indahum jaza'an Shin za ku samu sakamako a wajensu?
rawahu ahmadu Ahmad ne ya rawaito.
wal bayhaqiyyu Da mayaƙiyo, wa tabaraniyu da tabaraniyo.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa.
kun shirkal asghara na hane ku da yin shirka yar karama qalu ya rasulallahi sai sahabbai suka ce ya manzan Allah wa ma shirkul asgaru mecece kuma shirka yar karama qala sai manzan Allah ya ce arriya'u shi ne san asali a cikin ayyukan ibada يقول الله تعالى Allah madaukakin sarki zai faɗa يوم يجازي العباد بأعمالهم ranar da zai saba wa bayi da ayyukansu اذهبوا sai ku tafi إلى الذين كنتم تراءونهم بأعمالكم zuwa wajen waɗanda kuke nuna wa ayyukanku don su gani في الدنيا a duniya فانظروا sai ku yi duba هل تجدون عندهم جزاء shin za ku samu sakamako a wajensu رواه أحمد Ahmad ne ya rawaito والبيهقي da bayaqiyo والطبراني da kabariyo
قال الصاوي رحمه الله تعالى salan sawi rahimahullahu ta'ala Malam sawi Allah maɗaukacin sarki ya yi masa rahama ya faɗa.
Malam sawi Allah ya yaukagin sarki ya yi masa rama ya faɗa.
Riddatu Arridanu abin da ake kira ridda, abin da ake kira ridda.
kufuru musulmin Kufurin musulmi shine kafartar musulmi shi ne kafirtar musulmi.
bi sarihin min alƙauli Isarihin min alƙawli da zance ɓaro-ɓaro a fili, da zance baro-baro a fili.
au ƙaulin Au ƙawle ko kuma yin wani zance ko kuma yin wani zance ya kata bil kufra ya fita lil kufra.
wanda zai hukunta kafircewar mutum.
wanda zai hukunta kafircewar mutum aw fi'ilin au fi'ilin ko kuma aikata wani aiki ko kuma aikata wani aiki ya tadammanu al-kufra ya zalammani kufura wanda zai kunshi kafirci a wajen mai aikata shi wanda zai kunshi kafirci a wajen mai aikata shi wa min asbabir riddati wani asibabin rijjaji yana daga sababar ridda yana daga sabuwar rijja ilqa'ul mushafi ilba'ul musafi yin jifa da alqur'ani mai girma yin jifa da alkur'ani mai girma aw juz'ihi a wujudini ko yin jifa da wani yanki nasa koyin jifa da wani yanki nasa bi makanin kabirin Jibabanin kabirin a wani waje mai karanta wani waje mai kasanta aw fi ayi makanin auki ayi makanin ko ma a kowane guri ko mun tsarkinsa koma a kowane wuri ko mai tsarkinsa bini ya istighfafi Bini ya ce istighfari da niyyar da wulakantawa niyyar wulaƙantawa wal ihanati wani ihanati da rashin ganin da girmansa rashin ganin girmansa waminaha wani na yana daga sabubbar ridda yana da wata babbar ridda
إجراء, كلم إجراء كلمة الكفر إجراء كلمة الكفر إجراء كلمة الكفر إجراء كلمة الكفر شيني فدر كلمة كافرشي شيني فلم كلمة كافرتي على اللسان على اللسان أكن هرشي أقام عيدي بعد وجود الإيمان بعد وجود الإيمان bayan samun imani a cikin mutum bayan samun imani a cikin mutum ibin riddatu irin riddatu domin ita ridda domin ita ridda ibaratun anir ruju'i anil imani ibaratul anil rujui anil imani fassara ce daga dawowa daga imani Fassara ce daga dawowa daga imani, ibaratun anir ruju'i anil imani ibaratin alin rujuri anil imani, fassara ce daga dawowa daga imani bayan an yi shi fassara ce daga dawowa daga imani bayan an yi shi.
waje a fi mugunil muhtaji Wata abin mukunin mutaji, ya ya zo a cikin wani littafi mai suna mugunul muhtaji ya zo a cikin wani littafi mai suna mugunin murtaji arriddatu arrijatu abin da ake kira ridda abin da ake kira ridda hiya qat'ul islami shi da haka wani islami shine yanke musulunci shi ne yanke musulunci bi niyatin bin yadda da niyya dariya aw fi'lin au fi'ilin ko kuma yanke shi da aiki ko kuma yanke shi da aiki sawa'un sawa'un daidai ne daidai ne qalahu istihza'an qalahu istihza'an ya faɗi wannan kalmar dan izgilanci ne ya faɗi wannan kalmar dan izgilanci ne aw inadan au ina da ko kuma dan girman kai ko kuma dan girman kai aw itiqadan au ibada ko kuma dan kudircewa ko kuma dan kudircewa ai kun gane duk wancan abin ya fito ko waɗancan abubuwan da aka faɗa guda hudun nan yawa kusan duk an yi bayanin sa nan a hankali ai kun gane yawa wa qala al bahutiyu wa qala al-bahuti malam bahuti ya faɗa malam bahuti ya faɗa alhambaliyu al-hanbaliyu mai bin mazhabar hambaliya mai bin mazhabar hanbaliya fi kashafil qina'i fi qashati al-ina'i a cikin littafin sa mai suna kashafil qina'i a cikin littafinsa mai suna kwashafin ina'i al-murtadd shar'an al-murtaddi shar'an wanda ya yarda a shari'a wanda ya yarda shari'a allazi yakfuru ba'da islamihi allazi ya kurba da islami shine wanda ya kafarta bayan musuluncinsa shine wanda ya kafarta bayan musuluncinsa nutqan nutfan a wajen furici a wajen furfi a itiqadan a wajen adam ko wajen kudircewa a zuciya ko wajen gudurcewa a zuciya aw shakkan hausakan ko kuma ya yi kokonto a cikin harkar addinin musulunci ko kuma ya yi kokonto a cikin harkar addinin musulunci aw fi'ilan a fi'ilan ko kuma ya aikata wani abu wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci ko kuma ya aikata wani abu wanda zai fitar da shi daga addinin musulunci wa kar takunu qawlan bil lisani wakar da kone kaulan jin lisani haƙiƙa ridda tana kasancewa faɗa da harshe hakika rinda tana kasancewa faɗa da harshe kasabillahi ta'ala Alhamdulillahi ta'ala kamar faɗar kalmar zagi ga Allah madaukakin sarki kamar faɗar kalmar zagi ga Allah maɗaukakin sarki aw rasulihi aw rasulihi ko faɗar irin wannan kalmar ga manzansa ko faɗar irin wannan kalmar ga manzansa sallallahu alaihi wa sallama sallallahu alaihi wa sallama tsira da amincin Allah su kala tabbata a gare shi kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi awil istihza'i bi dinillahi ta'ala awil istiza'i bi dinillahi ta'ala ko kuma yin izgili da addinin Allah madaukakin sarki ko kuma yin izgili ga addinin Allah madaukakin sarki wa qad wa qad taqa'u riddatu وقد تقر الجد haqiqa riddatana afkuwa حقيقة ردتنا أبقوا bi amalin zahirin بعمل ظاهر da aiki bayyananne دعيه بينني min a'malil jawarihi من أعمال الجوارح daga ayyukan gaɓoɓi تبعيقا قبوتي kasujudi lissanami والسجود للصنم kaman yin sujada ga gunki كمن ينسجد كبنك awil insani أو الإنسان ko kuma yin sujada ga mutum وهما ينسجد كبتم awil insani أو الإنسان ko kuma yin sujada ga mutum وهما ينسجد كبتم awil ashjari awil ajidari ko ko kuma yin sujada ga bishiyoyi kuma yin sujada ga bishiyoyi awil dawabi awil jawabi dabbobi ko kuma yin sujada ga dabbobi ko kuma yin sujada ga dabbobi aw ghairihim aw ghairihim ko ko yin sujada ga waninsu yin sujada ga waninsu min al makhluqati min al-makhluqati daga abubuwan halitta daga abubuwan halitta su su su'ali su'ali ma wa ma hiya sujudu wa ma hiya sujudu to mecece sujada su ne sai sujada za za jawabi jawabi as-sujudu as-sujudu abinda ake kira sujada abin da ake kira sujada hiya wadu'ul jabhati ala al-ardi hiya wani wani jama'ata ala al-ardi hiya wadu'ul jabhati ala al-ardi hiya wani wani jama'ata ala al-ardi shine sanya fuska a ƙasa shine sanya fuska a ƙasa biniyati tazalluli biliyatin taballuli da niyyar kaskanta da niyyar kaskanta wal khudu'i wal kuduri da rankwafawa rankwafawa wa kad yakunu bil ima'i bil aini wa qad yakunu bil imani wal aini Hakika sujada tana kasancewa ta hanyar nuni da ido Hakika sujada tana kasancewa ta hanyar nuni da ido, aw an yaba'ar ra'sa abu hanyar akan ra'asa, aw an yaba'ar ra'sa abu hanyar akan ra'asa, ko kuma ya dan sunkuyar da kansa ko kuma ya ɗan sunkuyar da kansa, liman la yastati'u liman layan sabi'u, wannan yana kasancewa ga wanda ba zai iya yin sujadar ba wannan yana kasancewa ga wanda ba zai iya yin sujadar ba.
liman la yastati'u an yada jabahatahu alal ardi Liman layan sabi'u an yada akan jabahatahu alal ardi jama'atahu ala al'ardi.
liman la yastati'u an yada jabahatahu alal ardi لأن لا يستطيع أن يدع جماعته على العبد liman la yastati'u an yada jabahatahu alal ardi لأن لا يستطيع أن يدع جماعته على العبد wannan yana kasancewa ne ga wanda ba zai iya ɗora fuskarsa a ƙasa ba wannan yana kasancewa ne ga wanda ba zai iya ɗora fuskarsa a ƙasa ba an gane ko wato ba zai iya yin ɗora fuskarsa yadda ake sujada ba amma sai ya nuna a ido cewa kamar yayi an gane ko kuma sai ya ɗan yawa yana nufin yayi to in dai yayi wa wani abu ba Allah ba to ya kafarta an gane yayi rasu kuma da- yana sani da niyyar dama hakan an gane yawa ba wai ba dan ba zai yi ba, haka yayi niyyar hakan kuma yana nufin bautar yake yi wani abu yake bautawa din ina fata kun gane yawa ai kun fahimta da niyya fa domin magana tana ta innamal amalu النيات يوم آه سو سؤالي وما آه، تو. وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء ساشم ما لم يفدا لكن malamai ya faɗa وتمام السجود وتمام السجود شكر سجدا سوسي سكر سجدا سوسي يكون مع الأنف يقول مع العبد yana kasancewa tare da ɗora hanci a ƙasa ينا kasancewa tare da hanci a ƙasa wato ba iya goshi ba har hanci ma ana son ya taba kafa shine cikar sujada wa kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama مع رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada أن الله صلى الله عليه وسلم ya faɗa umirtu an asujida ala sab'ati a'zumin ومرت أنا أسجد على سبعة أعظم a'zumin أعظم an umarce ni na yi sujada kan kasusuwa guda bakwai An umarce ni da yin sujada a kan ƙasusuwa guda bakwai.
alal jabahati Adadin da shi akan fuska a kan fuska wa ashara biyadihi ila anfihi wa ashara biyadihi ila anfihi sai ya nuni da hannunsa mai albarka izuwa hancinsa sai ya yi nuni da hannunsa mai albarka zuwa hancinsa walkafai ne wani kafai ne da tafuka guda biyu ya tafuka guda biyu warrukubatai ne wanda kuma sai ne da guyoyi guda biyu da gwiwoyi guda biyu wa ɗarafil kadamai ne wa da rafil kadamai ne da da da ɗefin ƙafafuwa guda biyu da ɗaifin ƙafafuwa guda biyu wato kan ƴan yatsun ƙafa wato kan ƴan yatsun ƙafa rawahul bukhari wa muslimun rawahul bukhari wa muslim bukhari da muslimu ne suka rawaito bukhari da muslim ne suka rawaito ai kun gane ko idan an an lissafa fuska nawa kenan tafuka guda biyu uku guyoyi guda biyu ɗefin ƴan yatsun kafa guda biyu bakwai shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an asujida ala sab'ati a'zumin akwai hadisin da ya ce umirtu an asujida ala sab'ati aribin ko da za a ji wannan din kar a ce a ba haka ba to na faɗa da wannan din an faɗa amma da khair akwai wancan hadisin akwai wannan kuma ina fata an gane wannan umirtu an asujida ala sab'ati azumin to akwai kuma umirtu an asujida ala sab'ati aribin ina fata an gane duk shi ma gabobi yake ne an gane yawwa fala budda an yubashira al muslimu ba makawa musulmi ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya- ya tabbatar fala budda an yubashira al muslimu kulla wahidin min hadhihi al a'da'i ba makawa kowane musulmi ya tabbatar da rumbantar waɗannan wuro gaɓoɓi
tabbatar da waɗannan waɗannan gaɓoɓi gaɓoɓi modi a sujudi wuraren sujadar an gane wato dole ne musulmi in zai sujada in dai lafiyar sa kalwa wata matsala ya tabbatar goshinsa fuskarsa ta taba ƙasa tafukansa guda biyu sun taba ƙasa gwiwoyinsa guda biyu sun taba ƙasa shine rumbanta ɗaifin 'yan yatsunsa na kafafuwarsa su taba ƙasa kun gane ba makawa musulmi ya tabbatar da waɗannan gaɓoɓi guda bakwai sun rumbanci ƙasa wato wuraren sujada ɗin nan ina fata an gane a tabbatar sun taɓa ƙasa idan da wani zai zo yin sujada an gane sai ya sa goshinsa fuskarsa ya sa a ƙasa amma sai ya ɗage hannayen guda biyu bai sasa a ƙasa ba amma guyoyinsa da ƙafafuwansa ɗaifin yan yatsunsa na ƙafa sun taɓa ƙasa lafiyarsa kalau kuma to sujada ba ta cika ba ba ta cika ba yana ba ta kuma ne ko kuma ya sa fuskar tasan amma ɗaifin ƙafafuwansa ba su taɓa ƙasan ba amma guyoyinsa da fuskarsa sun taɓa ƙafa kurum kaga me ya bai taɓa ba kenan da hannayensa da ɗaifin ƙafafuwarsa kaga wasa yake kenan amma idan larura ce ta sa gwiwarsa akwai ciwo goshinsa akwai ciwo ko ƙafafuwan nasa akwai ciwo ko hannayen akwai ciwo gaba ɗayansu ne ko ɗaya daga cikin sai ya ɗage da ya zo sujada bai bai sa shi a ƙasa ba wannan ai larura ce ko amma in ba larura mutum yayi bai yi ba a to sujadar sa ba sai ba na fata kun gane to aha hasbal imkani daidai yadda ya samu dama فلا بد أن يباشر المسلم كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود ba makawa kowane musulmi ya tabbatar da waɗannan gaɓoɓi sun taɓa wuraren sujada.
Ba makawa mutum musulmi ya tabbatar da waɗannan gaɓoɓi sun taɓa wuraren sujada.
Hasbal imkani Asibar imkani daidai yadda ya samu dama.
daidai yadda ya samu dama.
Daidai yadda ya samu dama.
Daidai yadda ya samu dama.
Wa min asbabin riddati Wani asibabin riddati yana daga sababar ridda yana daga sababar ridda.
nafiyu ma asbatahul qur'anu kore abin da alkur'ani ya tabbatar da shi au isbatu ma nafahu ko kuma tabbatar da abin da alkur'ani ya kore shi kun gane wani mutum alkur'ani ya tabbatar da wani abu shi kuma ce ba haka yake ba ko kuma alkur'ani ya kore wani abu ne zo ce ba haka yace haka ne ha kun gane yawwa wa minha yana daga sababar ridda jihadul qur'anil karimi yin musu alqur'ani mai girma aw ayatin minhu ko yin musu da wata aya daga cikinsa aw jumlatin ko yin musu da wata jumla daga cikinsa koyin musu da wata jumla daga cikinsa aw kalimatin au kalimatin ko yin musu da wata kalma daga cikinsa koyin musu da wata kalma daga cikinsa aw harfin minhu au harfin minhu ko yin musu da wani harafi daga cikinsa koyin musu da wani harafi daga cikinsa wato wani ya ce wannan kalmar ba ba ta qur'ani ba ce ko wannan ayar ba ta qur'ani ba ce ko wannan jumlar ba ta qur'ani ba ce ko wannan bakin ba na qur'ani ba ne ko wannan an gane je- ko dai gane yawwa لقول عبد الله بن مسعود لقول عبد الله بن مسعود saboda faɗin Abdullahi dan Mas'udu saboda faɗin عبد الله بن مسعود radiyallahu anhu رضي الله عنه Allah ya ƙara yarda a gare shi Allah ya ƙara yarda a gare shi wa man kafara bi ayatin min alqur'ani ومن كفر بآية من القرآن duk wanda ya ka- kafirce wa aya ɗaya daga alqur'ani mai girma duk wanda ya kafirce wa aya ɗaya daga alƙur'ani mai girma faqad kafara bihi kullahu kamar kafar bihi kullahu ko faqad kafara bihi kullihi kamar kafar bihi kullihi kamar ya kafarta da shi ne gaba ɗaya kamar ya kafirta da shi ne gaba ɗaya kullahu din faqad kafara bihi kullahu kamar kafar bihi kullahu kamar ya kafarta da shi ne gaba ɗaya kamar ya kafirta da shi ne gaba ɗaya kama fi sunan sa'id ibn mansurin kamar ji sunan sa'id ibn mansurin kamar yadda ya zo a cikin sunan na sa'id dan mansuru kamar yadda ya zo a cikin sunan na sa'idu kan mansuri wa qala al-imam an-nawawi wa qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi ya fada imam an-nawawi ya fada rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki yayi masa rahama Allah madaukakin sarki yayi masa rahama ajma'al muslimuna ajma'al muslimuna musulmi sun haɗu gaba ɗaya musulmai sun haɗu gaba daya ala wujubi ta'zimil qur'anil azizi ala wujubi ta'zimil qur'anil azizi absa wajabcin girmama alqur'ani mabuwayi Hausawa dafsin girmama alƙur'ani mabuwayi alal itlaqi alal illaƙi babu wani da baibayi babu wani da baibayi wa tanzihihi watan zihiri kuma sun hada bisa tsarkake shi kuma sun
wa وصيانته siyanatihi وصيانته kuma sun hada abu sa kiyaye shi kuma sun hada bisa kiyaye shi wa ajma'u wa azma'u kuma sun hadu kuma sun hadu ala anna man jada minhu harfan ala anna man zada minhu harfan a bisa cewa duk wanda ya musun harafi ɗaya daga cikinsa a bisa cewa duk wanda ya yi mutum harafi ɗaya daga cikinsa mimma ujmi'a alaihi mimma ujina alaihi daga abin da aka haɗa kan cewa shi harafin alkur'ani ne daga abin da aka hada bisa cewa shi harafin alƙur'ani an gane ku kamar nun ku faɗa ne nun kamar nun kamar nun kamar qaf kamar ƙaf an gane ku duk wanda ya musu ɗaya daga ciki kun gane an fahimta kun gane ko aha auza da harfan hausa da harfa ko kuma ya daɗa wani harafi guda ɗaya ko kuma ya raba wani harafi guda ɗaya lam yuk- ya ƙara bihi adun lam yaqra bihi ahadun wanda babu wani makaranci da ya karanta da shi wanda babu wani makaranci da ya karanta da shi wa huwa alimun bi zalika wa huwa alimun bi zalika alhalin shi ya san hakan alhali shi ya san hakan fa huwa kafirun fa huwa kafirun to shi dai kan kafiri ne to shi dai kan kafiri ne wakala abdullahi bin abbasin wa ala abdullahi bin abbas abdullahi dan abbas ya faɗa abdullahi dan abbas ya faɗa radiyallahu anhuma radiyallahu anhu Allah ya kare yarda a gare su Allah ya yarda gare su.
man jahada ayatan min kitabillahi akwai gyara Banda da ayatan min kitabillahi wanda ya yi mutum aya ɗaya daga littafin Allah wanda ya yi mutum aya ɗaya daga littafin Allah minal muslimina min almuslimina daga musulmi daga musulmi faqad halla darbu unukihi faqad halla darbu unihi hakika ya halatta sare wuyansa hakika ya halatta a sare wuyansa wa min asbabin riddati wa min asbabin riddati yana daga sababar ridda yana daga sababin ridda in karul jannati wan nari Yamba mai jannatu wannari mutum yayi musun aljanna ko wuta mutum ya yi musan aljanna ko wuta wa minha waniya yana daga mu yana daga sababban da suke sa a yi ridda yana daga sababban jirgin sa a yarda inkarul ba'si in faru labasi musun tashin alkiyama mutum tashin alkiyama awil hisabi awil hisabi ko musun yin hisabi ko mutum yin hisabi aw uqufi yawmal qiyamati aw wuki yawmal qiyamati ko musun tsayawa ranar alkiyama ko mutum tsayawa ranar alkiyama wa min asbabir riddati ومن أسباب الردة yana daga sababban da suke sawa a yi ridda yana daga sababban da yake sawa a yi ridda القول بإسقاط التكليف القول بإسقاط التوليد القول بإسقاط التكاليف القول بإسقاط التقاليد shine mutum ya ce an sauke masa nauye-nauyen da suke cikin musulunci shine mutum ya ce an sauke masa nauye-nauyen da suke cikin hadirin musulunci kamar mutum ya ce an sauke masa sallah shi ba zai yi ba ko ya ce shi an sauke masa azumi ba zai yi ba ko ya ce an sauke masa zuwa haji shi ba zai yi ba ko ya sauke- ya ce an sauke masa zakka shi ba zai yi ba ai kun gane shi ne takalif ko ko shi shi an sauke masa ba sai yayi alwala ba yayi sallah haka nan. abubuwa dai wanda aka sani na addini na wajibi kun gane ko mutum ya ce shi shi ba sai ya karanta qur'ani ba da sauran duk waɗannan abubuwan ko shi ba sai ya yi ilimi ba duk alhalin ko duk waɗannan kun gane wajibi ne mutum ya yi su to sai wani ya zo ce shi an soke masa waɗannan abubuwan ko ya ce ko wani ya ce shi ba sai an ba sai ba sai yayi wankan janaba ba an gane ko ta ce ita ba sai ta yi wankan haila ba ko ta ce ita ba sai ta yi wankan biki ba ko ta ce ita ko shi ya ce kurin duk wani abu da yake na halal ne in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ƙi da sauran da abubuwa ina fata kun gane wato duk wanda ya wannan kuran ya fita daga addinin musulunci wamina yana daga abubuwan da suke sawa a fita daga addinin musulunci yana daga abubuwan da suke sawa a fita daga addinin musulunci alƙaulu bi isqaɗi takalifi alƙawari bi islamin tabalifi fadar cewa an sauke abubuwan da suke nauye-nauyen da suke kan musulmi a cikin musulunci fadar cewa an sauke nauye-nauyen da suke kan musulmi a cikin musulunci anil mukallafi anil mukallafi gabarin mukallafi wato baligi gabarin mukallafi wato baligi wa minha waminaha yana daga abubuwan da suke fitar da mutum daga addinin musulunci yana daga abubuwan da suke fitar da mutum daga addinin musulunci fi'lu kulli ma ajma'al muslimuna Jera kullama a jama'ar musulmuna shine aikata abin da gaba ɗayan musulmi sun haɗu shi ne ya aikata abin da gaba ɗayan musulmi sun haɗu.
ala annahu la yasdur illa min kafirin Ala annahu la yasdaru illa min kafirin.
a bisa cewa wannan abun ba zai ba zai zo ba sai daga wanda ba musulmi ba A bisa cewa wannan abun ba zai zo ba sai daga wanda ba musulmi ba.
ai kun gane akwai wasu ayyuka sana na zamu ba da misali da an ga mutum yana yi kuna an san Ba musulmi ba.
dan musulmi ba zai yi irin wannan abu mutum kuma sai aka ga wanda da an san shi musulmi ne kuma sai aka gan shi yana yin wannan abu shikenan kullum an san yanzu ba musulmi bane shi kun gane yau ba dole su ga lafiya su ga lafiya Eh, su ga lafiya alewa alewa an gane ko yawwa aha wayan kana sahibuhu musarrihan bil islami Wayan kani sahibu musarran bil islami.
ko da ma'abocin wannan yana bayyana cewa shi musulmi ne Ko da ma abocin wannan yana bayyana cewa shi musulmi ne.
ka sa'ayi ilal kana'isi Fasari ilal fana'isi kamar izuwa coci-coci kamar izuwa tosi-tosi kamar tafiya izuwa coci-coci kamar tafiya izuwa tosi-tosi wata zayyuni biziyihim wata zayyin bizihim da kuma sa kaya irin na 'yan coci da kuma ta baya irin na yan tosi an gane ko mutum mutum yana cewa shi musulmi ne amma kuma sai a gan shi yana tafiya coci irin ranar lahadi ko asabar yana tafiya coci an gane ko kuma shi yana cewa shi musulmi ne kuma ana ganin sa yana zuwa coci kuma ana ganin sa yana sa kaya irin na yan coci ai ana gane kayan su wani kaya yana nan da suke sawa ko eh yawwa bayan bayan kanana bayan kanana a sa a dora cross an gane shi ya ci musulmi ne amma kuma ana kallon sa yana sa riga mai cross ko yana sa sarka mai cross ko yana sa zobe mai cross an gane ko littafi na na coci yana riƙewa kun gane kun gane ko saboda haka yanzu irin waɗanda din nan suka makaranta ce ta coci ta eh, ta kiristoci da suka zo yin tambarinsu yanzu mu tambarin mu ahlul khair gashi nan ko wannan hoton me wannan me littafin littafin nan ne ba ba ana nufin littafi ba ne littafin ai kun san na musulunci ne ko ha to su kuma yanzu a a a a- a makarantunsu da firamaran da sakandiran kun gane da suka zo yin shi bajo din nan sai suka dambara cross a jiki kuma 'ya'yan musulmi wai suna zuwa makarantar kuma dole sai sun sa wannan kaga su suna da sunan musulmi amma ba sani ba iyayensu sun kai su inda sun fita daga tsarin addini a'udhu billah suna nan wai saboda wai ana yin turanci su yayan gani suke ma burgewa ce yi sau da haka wajibi ne waɗannan abubuwan da suna can abu ne a cikin sha'anin ilimi kun ji ko to wajibi ne ma'adul khair yana daga aiki da ta sa a gaba sai ta fito da waɗannan abubuwan a sanar da mutane ina fata kun gane yawwa Allah ta rike mu ahan so su'ali Su'ali ma hukuman sabba anbiya illahi ta'ala
ما هو من سب أنبياء الله تعالى ma hukumu man sabba anbiya allahi ta'ala ما هو من سب anbiya allahi ta'ala menene hukuncin wanda ya zagi annabawan Allah madaukakin sarki menene hukuncin wanda ya zagi annabawan Allah madaukakin sarki wa mala'ikati wa mala'ikatihi da da mala'ikunsa mala'ikunsa wata khaffa bihim wasta kafa bihim kuma ya wulakanta su kuma ya wulakanta su au kazzabahum aw kazzabahum ko ya karyata su ko ya karyata su da da jawabi jawabi hukumu man sabba anbiya Allahi wa mala'ikatihi وهم من سب أنبياء الله وملائكته hukuncin wanda ya zagi annabawan Allah da mala'ikunsa hukuncin wanda ya zagi annabawan Allah da mala'ikunsa a wata khaffa bihim a wurinsa kafa biyun ko ya wulakanta su ko ya wulakanta su au kazzabahum au kazzabahum ko ya karyata su ko ya karyata su kutila kutila sai aka ce shi kurum sai a kashe shi kurum walam yuktatab walan yastatab san ma ba za a nemi tubansa ba amma ba za a nemi tubansa ba amma wannan haka yake a karatu an gane ko amma ba mutane ne na gari za su ce za su kashe shin ba an gane sai hukuma ita ce take da haƙƙin ta zartar da wannan abu ina fata an gane yawwa amma ko ba a kashe shi ba to kashashe ne kurin yake yawo amma kar mutane sai su ne za su yi hukuncin kisan mun gane yawwa so su'ali su'ali ma hukuman shatama ashaban nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama ما هو ما يتسمع أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم menene hukuncin wanda ya zagi sahabban shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin wanda ya zagi sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ja da jawabi jawabi qala al-imam malik قال الإمام مالك imam malik ya fada إمام مالك يفعل rahimahullahu ta'ala رحمه الله تعالى Allah madaukakin sarki yayi masa rahama Allah maɗaukacin sarki ya yi masa rama man shatama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama من شتم النبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama kutila kujira sai a kashe shi sai a fade shi faman shatama ashabahu kamar ta gama sahabahu shi ko wanda ya zagi sahabbansa sai kuwa wanda ya zagi sahabbansa udiba kujiba udiba kujiba sai a ladabtar da shi sai a ladabtar da shi wa qala aidan wa qala aidan imam malik ya faɗa har ila yau imam malik ya faɗa har ila yau man shatama ahadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama من كتم على من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya zagi wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama Duk wanda ya zagi wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ababakarin ababakar shugaba abubakar ne shugaba abubakar ne au umara aw umara ko shugaba umaru ko shugaba umaru au usmana aw usmana ko shugaba usmanu ko shugaba usmanu au muawiyata aw muawiyata ko shugaba muawiya ko shugaba Muawiya au amr bin asim aw Amr Azim ko shugaba amr dan asu ko shugaba Amr dan Azim radiyallahu anhum ajma'ina radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya ƙara yarda a gare su baki ɗaya ba ma warewa Allah ya ƙara yarda a gare su baki ɗaya ba ma warewa fa'in ƙala faɗin Allah idan ya ce ne idan ya ce ne kanu ala balalatin wa kufrin qalu ala dalalatin wa kufrin wai duk sun kasance akan bata da kafirci ne wai duk sun kasance a kan fata da kafirci ne kutila kutila to sai a kashe shi to sai a kashe shi wa in shatamahum wa in ka taho idan kowa ya zage su ne idan kuma ya zage su ne da gairi haza ki raira haza ba da wannan ba ba da wannan ba min mashata matin nasi min mata ga matan nasi daga irin zage-zagen da mutane suke yi a junansu daga irin zage-zagen da mutane suke yi a junansu nukila nakalan shadidan suke da makalan shadida nukila nakalan shadidan suke da makalan shadida to sai a zai a yi masa azaba mai tsanani to sai a yi masa azaba mai tsanani ai uzziba azaban shadidan ai uzzi ba azaban shadida ai a yi masa azaba mai tsanani ai a yi masa azaba mai tsanani so so su'ali su'ali وما حكم من سب عائشة رضي الله عنها وما hukumar sabba aisha radiyallahu anha menene hukuncin wanda ya zagi sayyida Aisha Allah ya kare yarda a gare ta menene hukuncin wanda ya zagi sayyida Aisha Allah ya fara yarda a gare ta ja jawabi jawabi وروي عن الإمام مالك warwi an imam malik an rawaito daga Imam Malik an rawaito daga imam malik rahimahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya yi masa rahama Allah madaukakin sarki yayi masa rahama man sabba Aba Bakrin an zabba babakar duk duk wanda ya zagi shugaba Abubakar wanda ya zagi shugaba abubakar jullida jullida sai a yi masa bulala sai a yi masa bulala man sabba Aishata ومن سب عائشة duk wanda ya zagi sayyida Aisha kuwa هو الذي سيدة عائشة هو kutila فشلا to sai a kashe shi وسيع فشيشي kila lahu إلى له sai aka ce wa imamu malik سيع فشي والإمام مالك lima لما saboda yaya aka yi haka سوى يا أبي هبا kala قال sai ya ce سيدي marramaha حرمها ai ita aisha duk wanda ya jefe ta da mummunan abu أي عائشة هو الذي سيدة ممونا أبو faga da khalafal qur'ana فقد خالف القرآن to hakika ya saba wa alqur'ani mai girma To hakika ya saba wa alƙur'ani mai girma.
an gane ko saboda lokacin da aka jefe ta munafukai suka jefe ta cewa ta yi mummunan abu an gane ko sai Allah ya saukar da suratul nur suratun anzalnaha Wannan wata babbar sura ce da muka saukar da ita.
wa faradnaha Kuma muka wata yin aiki a ita. Wa anzalna biya ayatin bayyinatin kuma muka saukar da ayoyi bayyanannu a cikinta. La'allakum tadhakkaruna in kuka yi ayoyi da ita za ku wa'azantu.
to akan Aisha aka saukar da wannan da suka jefe da cewa ta yi abu ba daidai ba Allah ya saukar har zuwa zane ta zane har zuwa can cewa ainihin ba yadda za a yi mazanaci sai dai ya auri mazanaciya mazanaciya ba yadda za a yi sai dai ta auri mazanaci Allah ya haramta wannan abu sa muminai an gane saboda haka da wani ya jefi sai da Aisha da wani abu tu- da da manzon Allah yake kun kun gane karatu da wani ya jefi sai da Aisha ta yi ta yi mummunan abu to annabi ya gaya ba saboda haka shi wannan kurin duk amma ba mutanen gari ne za su kashe shi ba hukuma nauyin yana kanta amma karatun mu yana kan mu dole ne kowa ya san wannan karatu na fata an gane to kaga yanzu wanda ya san wannan yanzu ka zo wani wani ya zo neman auren kanwarka ka yadda a yi ka san haka yake zai je mai da ita ha kun gane to a kiyaye ja so wa'alin وآله ma hukumu man sabba gaira aisha ta ما حكم من سب غير عائلته menene hukuncin wanda ya zagi watan aisha menene hukuncin wanda ya zagi watan Aisha min azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallama من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم daga matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ومات النبي صلى الله عليه وسلم ja jawabi جوابي aman sabba gaira aisha ta ومن سب غير عائشة duk wanda ya zagi watan aisha هو الذي زاج وتم عائشة min azwajin nabi sallallahu alaihi wa sallama من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم daga matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ومات النبي صلى الله عليه وسلم fafiya kaulani ففيها قولان akwai zantuka guda biyu a cikinsu akwai zantuka guda biyu a cikinsu aduhuma ahaduhuma ɗaya daga cikinsu ɗaya daga cikinsu yukutalu yuqtalu shi ma a kashe shi bima abadihi لأنه لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سب النبي صلى الله عليه وسلم saboda shi ya zagi annabi sallallahu alaihi وسلم saboda shi ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam بسب عليلته sabbi alilatihi ta hanyar zagin matarsa ta hanyar zagin matarsa ai zaujatihi ai zaujatihi ai matarsa ai matarsa wal akharu wala akaru ɗaya zancen kuwa sai zancen kuwa hukumuhu ka sa'iri sahabati hukumu kasa irin sahabati hukuncin su kamar sauran sahabbai ne hukuncin sa kamar sauran sahabbai ne jiladu yudladu ana yi masa bulala ana yi masa bulala haddal muftari haddal mubtari haddin wanda ya yi ƙarya haddin wanda ya yi ƙarya wal qawlul awwalu wal qawli al-awwalu amma zancen farkon nan amma zancen farkon nan huwal mashhuru huwa da mashahoro shi ne zance mabai bayyana shi ne zance mafi bayyana kala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama Yawon Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idza zukira ashabi hum Ina da kira ta hali ya Muhammad na bayyana da muguwar magana ba amsa ko sosai ku kame ku daina ma'amala da wanda ya faɗi wannan magana.
wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa. Allah Allah jira sahabi kun tsoron Allah kun tsoron Allah a cikin sahabbai na ranar da su gabanin bani mana wai da abin riba bayana ba mana abba wanda wanda ya so su ya baunace su ba da wuri a ba wanda ya yana so na ne ya so su ba mana abba ba wanda wanda ya ke so ba da wuri a ba wanda ya yana ina ne ya ke so ba mana aza wanda wanda ya so ne so ba da azali to hakika ya tuce ne wa mana azali to wanda ya tuce ne ba da azalla to hakika ya tuce Allah wa mana azalla to wanda ya tuce Allah kuwa ba yuce wani ya kusa ko ya kusa da ya kama shi gangan rawawa Ahmadu Ahmad ne ya rawaito ana Abdullahi bin Muhammad da Abdullahi dan Muhammad radiyallahu anhu Allah ya kara yarda a gare shi wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa la ta subbu ashabi kada ku zara ku zaki sahabbaina la ta subbu ashabi kada ku zara ku zaki sahabbaina fa wallazi nafsi bi yadihi na ranzi da wanda rayuwa ta take hannunsa law anna ahadakum da cewa da yau law anna ahadakum عن أبي هريرة رضي الله عنه so alhamdulillah sai mun yi mun zo wannan part 1 wata rana sai mu yi part 2 insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare imanin mu Allah ya tsare imanin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya tsare addinin mu Allah ya tsare makarantar mu Allah ya tsare kasar mu Allah ya tsare ainihin wato jama'ar mu baki daya yaran mu Allah ya tsare su da fadawa abin da ba daidai ba ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحق ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والدعاء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين